الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa ina mana fatan alkhairi na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya gafarta zunubanmu ya tabbatar da digadiganmu a kan addinin musulunci da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. A ya gabata a cikin hudubobinmu da karatattukanmu da suka wuce, mun ambaci hadisin Abdullahi ibn Amr da yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ma ba'asallahu nabiyyan illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum min sharri ma ya'lamuhu lahum Doka ce ta Allah, Allah bai taɓa aiko wani annabi ba sai Allah ya wajabta wa wannan annabin ya karantar da al'ummarsa duk wani abu da zai zama alkhairi gare su duk wani abin alkhairi da zai kusantar da su zuwa ga Allah Allah yana ɗora wa wannan annabi da Allah ya aika wannan al'umma Allah yana wajabta masa karantar da al'umma dukkanin alkhairin da take bukata wa yunzirahum min sharri ma ya'lamuhu lahum kuma wajibi ne ga duk wani annabi da Allah ya aiko zuwa ga kowace al'umma wajibi ne wannan annabi ya gargadi wannan al'umma daga duk abin da zai cutar da ita ma ba asallahu nabiyan Allah bai taba aiko wani annabi ba illa kana haqqan alaihi sai ya zama alhaki ne akan wannan annabin an yadulla ummatahu ya shiryar da al'ummarsa ila khairi ma ya alamuhu lahum zuwa ga duk wani alkhairi da ya san cewa alkhairi ne wa yunzirahum min sharri ma ya alamuhu lahum haka yayi musu gargadi game da duk wani sharri to saboda Allah idan dukkanin annabawan Allah da suka gabata sun bayyana dukkanin alkhairi ga al'ummominsu sun kuma yi gargaɗi game da dukkanin sharri a ce annabin da ya fi kowanne annabi daraja annabin da ya fi kowanne annabi girma a wajen Allah shi ne aka samu tawaya a nasa isar da saƙon wato dukkanin annabawan da suka gabata sun yi abin da Allah ya wajabta musu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne ya kasa yin abin da Allah ya wajabta masa shi ne ya kasa karantar da mu duk abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah sai an zo ana ƙarya ana ƙirƙirar bidiyo'i ana ɗora mutane a kai tsofaffi a kai suka tsufa matasa a kai suka tashi don shaƙiyanci a Kano dama su kanawa su ne a gaba duk wata bid'a duk wata bid'a Kano ita ce uwa uba wai saboda shakiyanci bayan an gama bikin maulidin wai su a Kano wai akwai wani abu wai takutaha yau wani idi ne ƙwarya-ƙwaryar idi ake yi za a cika tituna ana yawo ka tabbata ka yi sabon ɗinki a gaurayi maza da mata ana fito da jarmiya ana rawa ana shaƙiyanci ana abubuwa iri-iri abinda ba a yinsa a idin ƙaramar sallah ko babbar sallah Allah abinda ake yi ga su malam Musa nan ‘yan cikin gari, ‘yan ƙwaryar birni, da akan idansu, kowa yanzu yau ka fita ba hanya, ba ka isa ba, ba hanya. An fito da yara suna shaƙiyanci suna rawa a kan titi, ana anko, ana kaza, wai takuta ha. Kuma abin mamaki, duk arewacin Najeriya wannan shakiyancin babu shi a ko'ina sai a Kano. To a hankali a hankali kanan za ta harbawa sauran garuruwa da sauran jihohin arewa. Daga nan nan gaba sai a ce ai idin ma gaba ɗaya ba a san nawa ba ne. Nan gaba wasu masu tasowa da babbar sallah da ƙaramar sallah da takuta har sai an kai ranar da an kasa bambance wanne ne ma Allah ya ce ayi wanne ne Allah bai ce ayi ba idan ya zama na malamai za su ja baki su shiru ɗaliban ilimi babu da'awa babu karantarwa ba a inkarin irin wannan shakiyanci ba a inkari ba a gaya musu cewa ba addini ba ne ko ba haka ba saboda dai in kana takamar kai ɗan zamani ne ka iya shakiyanci kowanne iri in ka kalle mu kai ma ka san mu ma yan zamanin ne irin ko ba haka ba da haka duk abin da kake ji ka san mu ma muna jin irinsa kuma ba abin da zai hana mu mu gaya ma gaskiya ko ba haka ba da haka in kana da hujja da dalili zo ka faɗi hujja da dalili idan kuma kana da 'yan tasha da suka iya ta maguzawa suka ƙware wajen ashar da zagi to sa su su zagin amma dai mutane za su gamsu cewa gaskiya baka ba da amsa ba hadisan da aka faɗa da hujjojin da aka kawo gaskiya baka ba da amsa ba amma dai kayi ashar mai maiko eh ta bangaren ashar za a sallama maka amma dai hujja dai baka ba da hujja ba to abin da nake so in yanzu za ku ga na ajiye littafin mu ahkamul jana'iz ko sifatu salatin nabi na ɗauko المورد المورد في عمل المولد na wani babban malami cikin malaman malikiya yau yana da sama da shekara 700 da barin duniya sama da shekara 700 ya bar duniya hijirar manzon Allah tana 734 Abu Hafs al-Fakihani Abu Hafs al-Fakihani yana daga cikin manya-manyan malaman malikiya shahararru sanannu to ya rubuta shafi uku da rabi an tambaye shi game da bikin maulidi da takutaha da sauran shakiyanci shekara ɗari bakwai da wani abu to ga, ga amsar da ya bayar shi ne nake so karanta saboda galibi ana ta musu ƙaryar malikiya malikiya to yanzu a ce wannan bikin sunansa bikin haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk karatun da kuke a soraye da duk littattafan da ake saukewa daga farko zuwa ƙarshe ba a taɓa yin babi ko layi ɗaya ba ku taɓa karantawa ba game da bikin maulidi kuma ya zama addini ma'ana dukkanin littattafanmu na musulunci babu ƙaunar manzan Allah a cikinsu babu karantar da san manzan Allah to duk abin da muke karanta duk ba san annabi bane wannan shakiyancin da bin titi da maza da mata dinnan shine ƙaunar manzan Allah Al-Fakihani yake cewa bismillahir rahmanir rahim yace alhamdulillahi alladhi hadana littiba'i sayyidil mursalin je muna godiya ga Allah da Allah ya kama hannunmu ya danka mu a hannun manzon Allah muna yi Allah godiya wasu kuma Allah ya danka sa hannun yan sari ko ba ka ba amma mu dai tunda Allah ya danka mu a hannun Annabi Muhammadu alhamdulillah muna yi Allah godiya muna cikin nutsuwa wa ayyadana bil hidayati ila da'aimid dini muna godiya ga Allah wanda ya karfafe mu ya shiryar da mu zuwa ga wato karantar addini da kuma aiki da shi wa yassara lana iktifa'a asari salafi kad muna godiya ga Allah da Allah ya sanya mu salafiyina masu riko da tafarkin magabata ba 'yan bid'a ba ba ‘yan bid'a lalatattu masu biye wa son zuciya cikin addini ba. A tsarin salafi salihina, muna godiya da Allah ya sanya mu salafiyi, yace hatta tala'at qulubuna bi anwari ilmi shar wa qawati'il haqqil mubin har Allah ya cika mana zukatanmu da hasken shari'a Allah ya cika mana zukatanmu da hujjoji da dalilai na Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa tahhara sarairana min hadasil hawadithil min hadasil hawadisi wal ibtida' fi din muna godiya ga Allah da ya tsarkake zukatanmu daga bid'o'i da kirkirar abu cikin addini yace ahmaduhu ala ma manna bihi min anwaril yaqini ina godiya ga Allah akan baiwa da Allah yayi mana ta hasken yaqini Allah ya sanya mana yaqini da imani a cikin zukatanmu wa ashkuruhu ala ma asdahu min at-tamassuk bil hablil matini muna godiya ga Allah kyautar da Allah ya yi mana ta ruko da tafarki na gaskiya tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa ashadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan na shaida cewa lallai annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzansa ne sayyidul awwalina wal akhirina shine shugaban na farko da na ƙarshe sallallahu alaihi Allah yayi salati gare shi wa ala alihi da alayansa wa ashabihi da sahabbansa wa azwajihi at-tahirat da matansa masu tsarki ummahatil mu'minina iyayen mu'minai salatan da'imatan ila yawmiddin Allah yayi salati mai dawwama har ranar tashin alkiyama yace amma ba'du bayan haka faqad takarrara su'alu jama'atin min al-mubarakin 'an al-ijtima'i alladhi ya'maluhu ba'd an-nas fi shahri rabi'in al-awwal wa yusammunahu al-mawlid al-fakihani yace tambaya ta yawaita ana ta tambaya mutane suna ta tambaya cewa menene hukuncin taro da biki biki da taro da ake yi fi shahri rabi'il awwal a cikin shahar a cikin watan rabi'il awwal wa yusammunahu al-maulid ana kiran wannan biki da wannan idi wai sunansa maulidi hallahu aslun fi shar'i shin yana da asali a shari'ar musulunci aw huwa bid'atun wa hadathun fi dini ko bid'a ce da kire cikin addini yace wa qasadul jawaba an zalika mubayyana kuma masu tambayar suka ce da Allah a tsaya akramakallahu ai mana cikakken bayani mu gamsu bikin maulidi din nan addini ne ko ba addini bane wal idaha anhu muayyana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala tashi generator ko sai an karasa maulidin na'am eh ne face kuma dama mun saita inji Mala ya ce, Wa ƙasadul jawaba an zalika mubayyanan suka ce a ba su amsa mai gamsarwa akan wannan, wal idaha anhu mu'ayyana ce a yi cikakken bayani a fayyace gaskiya kowa ya gane. Faƙultu wa billahi taufiq alfakihani ya ce faƙultu sai na ce ga amsa, wa billahi taufiq ina neman datarwa daga Allah. لا أعلم لهذا المولد أصلا في, دي في كتاب ولا سنة لا أعلم إمام الفاكهاني يتشي بنسني با lihazal maulidi ga shi wannan bikin maulidi ban san asalinsa ba a ƙur'ani ko a sunna wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il umma kuma ba a nakalto ba ba a rawaito ba ba a ciro ba daga ɗaya daga cikin malaman musulunci yaushe yake wannan maganar hijira tana ɗari bakwai da wani abu ya ce ba a ciro ba ba a rawaito ba daga malaman da suka gabata ba mu taɓa jin cewa ga wani malami da ya maulidi ba allazina hum alqudwatu fid dini malamai magabata waɗanda su ne abun koyi a cikin addini almutamassikuna bi asaril mutaqaddimina waɗanda su suke rike da shiriyar sahabban manzon Allah ba mu ji labari ko ruwaya cewa wani daga cikinsu ya yi bikin maulidi ba bare ya ce bayan kwana bakwai sunanta takutaha wai mai takutaha ɗin nan wai larabci ne ko yarabanci ko wanne yare ne ne malam musa za ta ko ya ce bal huwa bid'a magana ta gaskiya bikin maulidi bid'a ce a hadasa halbattaluna wasu ‘yan iskan gari ne suka kirkire ta, shahawata nafsin irtana bihal akaluna, sannan sha'awa ce kawai da ake amfani da ita don ci, cin abinci ne kawai hanya ce ta cin abinci, bi dalili an na iza aradina عليه الأدلة الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا yace dalili na farko idan muka bijirar da hukunce-hukuncen musulunci guda biyar akan bikin maulidi imma an yakuna wajiban muka ce to wajibi ne au manduban ko mustahabbi ne au mubahan ko halal ne au makruhan ko makruhi ne au muharraman ko haramun ne wa huwa laysa biwajibin ijma'an ya ce na farko dai magana ta wajibi ba zai yiwu ba ba wajibi ba ne wala manduban haka nan ba mustahabbi ba ne li'anna haqiqatal mandubi ma talabahu shar'u min ghairi dhammin ala tarki abin da ake kira mustahabbi shine abin da shari'a ta ce a aikata ba tare da ta yi suka ko zargi ga wanda bai yi ba ga wanda bai yi ba to shi ake cewa mandub yace wa hadha lam ya'zan fihi shar' shi ko maulidi shari'ar musulunci ba ta yi umarni ba ba ta yi izini ba wala fa'alahu sahaba sahabbai ba su aikata ba wala tabi'una tabi'ai ba su ba wala ulama almutadayyinun haka nan malamai masu addini duk ba su yi ba fima alimat fima alimt cikin abin da na sani yace wa hadha jawabi anhu bayna yadayillahi ta'ala in anhu su'iltu ya ce ko a gaban Allah aka tambaye ni wannan ita ce amsa ta cewa bikin maulidi ba addini ba ne to ga malikiya ina masu karyar malikiya ga imamul fakihani ga fatawar malaman malikiya akan bikin maulidi ya ce wala ja'izun an ya kuna mubahan ba zai yi ba kuma a cewa bikin maulidi wai mubahi ne wai ya halatta li'annan libtida'a fi dini laysa mubahan saboda bid'a a cikin addini haramun ne bi ijma'il muslimin da ijma'i na al'ummar musulmi falam yabqa illa an yakuna makruhan aw muharraman abu bi ya rage ko ya zama makruhi ko ya zama haramun wa hina idhin yakunu al-kalamu fihi fi faslaini wa tafruqatu baina halaini daka sai zama za mu iya rabewa tsakanin abubuwa guda biyu kenan yace ahaduhuma ɗaya daga ciki an ya amala rajulun min aini malihi li ahlihi wa ashabihi wa iyali a ce mutum ne ya ɗebi kuɗi daga aljihunsa ba wasu yayi wa ƙarya ya karɓi kuɗinsu ba ya ce musu za a yi addini a'a daga kuɗinsa daga aljihunsa ya shirya abinci a cikin gidansa shi da ‘ya'yansa da matansa wa iyalihi da ‘ya'yansa da matansa wala yujawizuna fi zalika kajima ala akli ta'am bai wuce bai wuce a ce wai sun taru don cin abinci ba ma'ana ba wasu ya gayyato aka taru ba ma'ana shi da 'ya'yansa da mutanen gidansa ya ce wala ya ƙatarifu na shay'an min al'asami babu kuma wani zunubi ba disko ba rawa ba wani shaƙiyanci na'am ba wani saban Allah fa hadha alladhi wasafnahu bi annahu bid'atun makruha to idan mutum yayi irin wannan a gidansa shi da 'ya'yansa da matansa kawai yasa aka auno aka yi funkaso aka yi yar jarmiya ana dangwala aka dan samu dan lemo aka zauna yace ai rabi'il awwal yace to in haka ne ya faru bid'atun makruha to wannan bid'a ce a bar kyama wannan makruhi ne wa shana'atun abu ne mai muni idh lam yaf'alhu ahadun mimman yuqtada mimman idh lam yaf'alhu ahadun mimman ahadun min mutaqaddimi ahli ta'a saboda ba wanda ya taba aikata wannan cikin mutanen kirki da suka gabata allazina hum fuqaha'ul islam waɗanda su suka fahimci musulunci wa ulama'ul anam su ne malaman al'umma malaman mutane malaman duniya surujul azmina su ne fitulu na zamani kowane zamani Allah yana ajiye malamai su zama fitila ga al'umma waɗannan malamai ba su taɓa yin wannan ba wa zinatul amkina su ne zamani yake yin ado da su to in iya gidansa ne shi da ‘ya'yansa to wannan makruhi ne wasani na biyu an ta dukunahul jinayatu ya zamana akwai saɓan Allah bayan an taru an tara jama'a an ci kuɗinsu an ce za a yi alibidi an ce za a yi kaza za a yi kaza taimakon maulidi har da zuwa gidan gwamnati ɗaure ƙarya gindi wai zuwa gidan gwamnati wai za su yi maulidi wai ana neman taimako daga gwamnati a ku da kuka ce bikin haihuwar manzan Allah da ake samun lada kai shehi a duba akawun ɗinka mana wace gudunmawa ka bayar za a yi bikin haihuwar manzan Allah sai ka tafi gidan gwamnati shi ma a jikin na gwamnatin fa zai yaga shi shehe ina gaya ma magana gaskiya haka abin yake yace hatta yu'ta ahaduhum shay'a wa nafsuhu tatba'u a zo a tilasta wa mutane a dinga kwatar kuɗi kama kwace wa qalbuhu yu'limuhu wa yuji'u a tilasta wa mutane biyan kuɗin maulidi ba sa so dole lima yajidu min alamil hifi saboda yana jin raɗaɗin zalunci wa qad qala al ulama rahimahullah kuma malamai sun ce akhdhul mali bil haya ka akhdhihi bis sayfi karɓar dukiya ta hanyar mutum yana jin kunyar ka tilasta masa yana jin kunyar ka ba dama ya ce maka a'a daidai yake da wanda ya sa makami ya karɓa kai ma dan fashi ne la siyama idan dafa ila zalika shay'un min al-gina bare kuma a hada da disco da waka ma al-butuli al-mal'a bi alatil batili a hada da piano a hada da kaza ana rawa ana disco min ad-dufufi wasu suna bugun ganga da mandiri wajtima'ur rijali ma'a shababil murd a cakudu manyan maza da ƙananan yara wani sa'ul ghaniyat a haɗi da mata suna rawa suna waƙa suna feƙe murya imma mukhtalifatun bihim ko dai matan suna cakuɗe da maza au mushrifatin ko kuma sun kusa warraqsu a dinga rawa ta shaƙiyanci bitasanni wallin iqaf ana kada ugu ana kaza wal istighraq fil lahu adilmiya cikin shagala wani siyani yawmil makhaf amanta da ranar tsoro amanta da ranar kiyama a shiga holewa yace wa kadhalika nisa'u idza ijtama'na hakanan mata koda za su hadu ala alam firadihinna su kadai rafi'atin aswatihinna su dinga ɗaga muryoyinsu bittahaniki suna wato baitika da waƙoƙi wata tsiribi suna suna rawa suna waka fil inshadi wal khuruji fit tilawati wadh dhikri anil mashru'i ko a ce suna karatu ko suna zikiri amma suna abubuwan da babu su a shari'a in ana tilawa ko ana zikiri kama a dinga rangaji ana wannan ya bugi wannan wannan ya bugi wannan wal amrul mu'tad ghafilatin an qawli Allah ta'ala inna rabbaka labil mirsad su yi wannan suna cikin gafala suna cikin holewa da nisantar Allah yace wa hadha alladhi la yakhtalifu fi tahrimi ithnan wannan nabiyin mutum biyu ba su taɓa saɓani cewa haramun ba ne. Wala ya tahsinuhu zawul muru'atil fitiyan wannan abu ne wanda babu wani mai hankali da zai ce wannan ya halatta bare mai ilimi. Wa inna ma ya hillu zalika bi nufusi mautal qulubi wannan yana faruwa ga mutanen da zukatarsu suke matattu game da ambatan Allah. Gairu mustaqbilina gairu ghaira mustaqillina min al'asami wa zunubi mutanen da suke cikin zunubai da saban Allah dumu-dumu wa azidukum yace in ƙara muku bayani annahum yarawnahu min al'ibadati abun mamaki taron takutaha da taron bikin maulidi kallansa suke a matsayin ibada la min al'umuril munkaratil muharramati abun mamaki ba sa kallansa ma cikin munkarai abubuwan da Allah ya haramta dukkanan daga malikiya muke karantawa saboda malaman nasu ba sa tsoron Allah ƙarya suke yi musu yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alfakihani yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alfakihani kai Allah ya rufa ma asiri Allah bai nuna maka mu abinda Allah ya nuna mana ba kai ka bar duniya tun hijirar manzo Allah tana 734 to yau ga mu Allah ya nuna mana hijira 1448 yau mu Allah ya nuna wa abin da muka gani mun ga abin da muka gani a matsayin maulidi shi a wancan zamanin wa yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da ya ga wannan zamanin me zai ce yace bada al-islamu gariban wa sayudu gariban kama bada yace musulunci ya fara bako zai koma bako ولله در شيخنا القشيري رحمه الله تعالى حيث يقول فيما أجازناه فيما أجازناه قد عرف قد عرف المنكر واستنكر وقد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة حادوا عن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة فقلنا للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة سيكاو بيتك نقشيري ديكي نونا تكيشي da halin da al'umma ta tsinci kanta na lalacewar addini yace wala qad ahsana al-imam abu amr ibn al-ala yace abu amr ibn al-ala ya kyauta da yake cewa rahimahullah Allah masa rahama da yake cewa haifu ya kulu da yake cewa la ya zalu nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi ma tu'jiba min al'ajabi matukar ana mamaki game da abun mamaki to ana cikin alkhairi me ana mamaki wato ana inkari a ce kai ku ne kuka yi kaza yanzu an kai ga mutane sun koma kaza to idan alkhairi ya ƙare a cikin al'umma babu ma wanda zai fito ma ya ce ya haka ina wadda muna fahimta babu ma wanda zai fito ya ce abu akwai ma wani abun mamaki ya ce haza ma'a anna shaharar lazi wuli da fihi kai ya ce tare da haka ma anna shaharar lazi wuli da fihi sallallahu alaihi wasallama watan da aka ce an haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وهو ربيع الأول شين وتر ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه كما شين وتر دمزان الله يبا الدنيا يتي فليس الفرح بأولى من الحزن فيه da haka farin ciki ba zai rinjayi takaicinmu da bakin cikinmu ba idan a watan rabi'il awwal aka haifi manzon Allah to a watan rabi'ul awwal manzon Allah ya bar duniya yanzu wanne ne ya furin jaye farin cikin mu ko bakin cikin mu da rabuwa da manzon Allah wanne ne zai rinjayi ɗaya daga ciki in a watan aka haife shi to a watan ya bar duniya kai maganar cewa ma an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Rabi'il Awwal ba ma tabbatacciya bace ba ma tabbatacciya bace wata magana ce mai rauni cikin maganganun malaman tarihi amma magana mafi rinjaye ma ba ma a Rabi'ul Awwal aka haifi manzon Allah ba ƙarya ne shirme gaba ɗaya ma ba ma a rabiul awal aka haifi manzan Allah ba amma duk duniya da lahira an yi ijima'i a wannan watan manzan Allah ya bar duniya mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka a watan rabiul awal ne sha biyu ga watan rabiul awal ranar litinin karfe tara na safe zuwa goma na safe da hantsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to in dai mutuwar sa Rabiul Awwal ne to ni ban ga abun farin ciki ba Rabiul Awwal saboda mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine bala'i mafi girma bala'i mafi tsanani da ya faru a tarihi ba a taba bala'i ba irin barin manzon Allah duniya yace wa hadha ma alaina an naqulahu alfakihani yace wannan shine abin da ya wajaba akan mu mu fada wa min Allah ta'ala narju husnal qabul daga Allah muke fatan Allah ya karba mana ya sa mana mizani wannan shine amsar da fakihani ya bayar da aka yi masa tambaya game da takutaha da aka yi masa tambaya game da wannan idi kirkirarre wannan sabon idi da wannan sabon biki na ƙarya da ake jingina shi zuwa ga addini babu shi ƙarya ne idan ka haifu kuma a ilimi ba a shar za ka yi ban kai a shar to me ka yi yanzu mu a shar muka yi shafi uku da muka karanta wanne ne zagi a ciki wanne ne muka ce uwaku ko ubanku wanne ne muka yi zagi a ciki shafi ukun nan duka baki muka yi ta ja muna fassarawa maganganun malamai idan cikin malaman ku akwai wanda ya haifu ɗaukowa zai ce ƙarya ne faki hali ɗin nan ba malamin malikiya ba ne ko fatawar da ya bayar ƙarya ne ga amsa amma don gasa 'yan alibidi suna ashar ba kai komai ba suna tsoron za a fasa girki ne ko ba haka ba tsoron za a fasa fito da abinci ne kawai zai sa su ta ashar mun ce za a fasa bikin ko ba haka ba amma a ilmance zo ka amsa da ilimi zo ka amsa da ilimi Allah ta'ala ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh